الرحمن الرحيم فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم annabi adam Allah ya bashi kalmomi daga wajensa shine adamu annabi adam talaka ya karbi kalimatin kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa alhamallahu adama kalimatin Allah ya shusa wa mana ya kimsa wa annabi adam wasu kalmomi akazaha minhu wanda ya karba daga Allah in tabaraka jalla jalaluhu fataba alaihi shi yasa sai Allah ya karbi tubansa alkalimatu kalmomin kila da an ce rabbana zalamna anfusana wai la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wada abiha sai yayi addu'a da su fataba alaihi ubangiji ya karbi tubarsa kabila tawbatahu inna shi ubangiji huwa shine at-tawwab mai yawan karban tuba ala ibadihi bi sabayin sa ar-rahim mai jinkai bihim gare su adamu talaqa kalimatin min Allah tabaraka ta'ala annabi adam ya karbi kalmomi daga Allah wa taba biha ya tuba da su wa qabila Allah tawbatahu sai Allah ya karbi tubansa wa iblis shi kuma iblis tunda ba Allah ne ya bashi kalmomin da ya amfani da su ba rakkaba kalimatin shi kuma ya hauhawar da su kalmomi min inda nafsi daga wajen kansa ba ba Allah ne ya gaya masa kalmomin ba wa taba biya yayi tuba da su wala bi sajalo shi yasa ba amsa masa ba shi annabi Adam jira yayi sai da Allah ya gaya masa abin da zai faɗa shi kuma Iblis tunda bai jira aka gaya masa abin da zai faɗa ba to shi kenan da ya faɗa din ba karba ba li annahu laysa lahu indahu iznun domin shi Iblis bai samu izini ba abubuwan da ya faɗa to babu izini. Haza sirru talaqqil izni min al-mashayikhi yau shi wannan shine sirrin karban izini daga shehunai. Adamu annabi Adam allazi talaqa min rabbi kalimatin wanda ya karbi kalmomi daga ubangiji taballahu alaihi Allah ya karbi tubansa. Wa iblis iblis kuma allazi taba bi kalimatin wanda ya tuba da wasu kalmomi akazaha min indi nafsihi wanda daga kansa ne kawai ya kirkire su lam tuqbal tawbatuhu ba karbi tubansa ba. Wali haza sara al-mashayikh yastamiluna al-izna fi kulli shay'in shi yasa shi wani suke amfani da izini a ko menene ma sai an sa izini sannan suke yin sa wa sirru yasri ma al-izni sirri yana tafiya da izini ne idan akwai izini to sirri sai ya samu hatta rasulu sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ana min jibrila an manzala sallama wannan qur'ani ya karbe shi daga jibrilu ne wa huwa aqrabu ila allahi min jibrila ko manzo Allah ya fi jibrilu kusanci da Allah amma hadda haka Qur'anin annabi bai karɓe shi daga wajen Allah kai tsaye ba sai da aka hada da Jibrilu walakin habba talaqiya shine sai ya so kuma karban da aka yi masa wada'iyan ila Allah bi iznihi haka ubangiji yace manzo Allah sallallahu mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah Adamu wa kala hazi shajarata annabi Adam ya ci wannan bishiya wa kullu shajarati suratuhu suratu masiyatin wa fil haqiqati huwa da'atun fi haqqi adama shin wannan bishiya in aka ganci a sura ma'ana a fili kamar sabo ne tunda an hana shi kuma yayi amma a haƙiƙa biyayya ce annabi adam yayi wa Allah biyayya haka za isyanul khawasi zahiruhu masiyatun batinuhu da'atun haka wato sabawa na kebantattu za a ganshi a bayyane kamar sabo ne amma a boye kuma ibada ce adamu fi badinil amri naja'ul haqqu tabaraka ta'ala annabi Adam Allah ne ya gana da shi yayi masa wata ganawa shi da shi wa qala lahu yace masa ana khalaqtul jannata wan nara wa atuhuma bi anni amla'uhuma na halici aljanna na halici wuta kuma nayi wa aljanna da wuta duka alƙawari duka sai na shika su wala yumkinu hadha illa idza khalaqtu khalqan wa akhrajtu min sulbihi zurriyatan wannan ko ba zai yi a shika aljanna a shika wuta dole sai na halici wata halitta in fidda zuri'a daga bayan wannan halittar kamar yadda aka yi wa annabi Adam kenan fihim mudiun a samu mai biyayya a cikin su a cikin wannan zuri'ar ya zabu ila jannati ya tafi aljanna wa asin a samu mai sabo ya zabu ila nari wanda zai tafi wuta wa kallaftul mala'ikata famtana'u na ce mala'iku a cikin sun ɗauki wanda za su je aljanna wanda za su je wuta suka ce ba za su ba za su iya ba wal hural ina na na faɗa wa hurul in su ma in za su iya in raba ma'ana wasu su tafi aljanna wasu su tafi wuta in sa mai bina ya tafi aljanna wanda bai bini ba ya tafi wuta duka dai su ma ba su yadda ba inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan Allah ya ce na bijirar da amana akan sammai na ce sammai ga alƙawari na idan zan zan ba da aiki wanda ya yi shi zan ba shi rahama wanda ya ƙi shi zan haɗa shi da azaba sammai suka ce ba za su iya ba wal ardi ƙasa ma aka gaya mata tace ba za ta iya ba wal jibali duwatsu ma Allah ya gaya musu ce ba za su iya ba fa baina an yahmilna ha su su dauki wannan alƙawarin wa shawna min ha saboda sun ji tsoron daukan alƙawari ba dauka bane shikawa wa hamala hal insanu amma dan adam sai ya dauki wannan alƙawari qala adam annabi adam yace idza kana fi hadha rizaka fa ana amtasiluhu annabi adam yace wa Allah to tunda dai in dai akwai yardanka a cikin wannan ka fidda zuri'a a jikina kuma zuri'an nan wasu su tafi aljanna wasu su tafi wuta in dai haka kake so ya ubangiji na bi na yarda qala sai ubangiji yace masa sa azharu annaka khalaftani wa saitani zan nuna wa sauran halitta cewa abinda kai din nan ka saba mini ne kamar sabo ne qala sai shi in kana fihi ridaka fala ubali sai annabi adam yace ko menene ma in dai ka yarda kai ubangiji ai hakan to ni kuma na yadda wali haza khalafa zahiran wa huwa mudiun haqiqatan shi yasa annabi adama ya zama ya saba a fili amma a haqiqa kuma biyayya ne ba sabo bane قال ابن العرب الحاتمي ابن العرب الحاتمي يشي لما أكل آدم والشجرة نظر إلى الأرض وكان خليفة عن الله في الأرض يا يند النبي آدم غاشيا شي بشي أدعك أنا شي يسوك كذا kuma ya zama khalifan Allah a doron ƙasa wa sara amal li jami'il anbiya'i wal mursalina wal arifina wal awliya'i wal mu'minina ila yawmil qiyamati bai hana shi ya zama uban annabawa ba uban manzanni ba shi annabi adam uban masana Allah uban waliyai uban mu'minai har tashin kiyama wa sara amal li sayyidil wujudi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi adam ne kaga duk in aka inda sabo ne ai ba zai yi wajen nasu daga cikin sa ba ba sa wasu a jikinsu ba sa sabo manzo Allah ba ya sabo qala law kuntu ana fi mahalli adama la akaltu jami'a shajarati wa akaltu urubaha kullal shi mai littafi shi ibnu arabi ya ce da shine annabi adam a lokacin ya kace masa kare shi wannan bijiya bayan Allah ya gana da shi ya gaya masa gashi gashi akwai yardan Allah a ciki ya ce duk bishiyar zan cinye har da sai wunta وهذه المعصية سرية وليست إسيانا حقيقيا وأن السورة أفيلي كما صعبوني أما بصعبوا بني حقيقة وإليه يشير الجيلي بقوله سين عبد القادر جيلاني كنونا وأشكين فلنسا يشي ولي نكتة قرا هنا فأقولها وحق لها أن ترأويها المسامع هي الفرق ما بين الولي وفاسق تنبى لها فالأمر فيه بدايو وما هو إلا أنه قبل وقعه يخبر قلبي بالذي هو واقع فأجنى الذي يقضيه في في مرادها وأيني لها قبل الفئال تلالئ فكنت أرى منها الإرادة قبل ما أرى الفيل مني والأثير مداوئ إذا كنت في أمر الشريعة عافيا فإني في حكم الحقيقة داعي يشي إنا دفائدة غرا فرح هنا أنن سأقولها كما زنفديتها wa haƙalaha an tarawi hal masawi kuma ya kamata a ce kunnuwa kuma sun kiyaye sun jita kuma sun kiyaye wannan fa'idar yace shi alfarqu ita ce bambanci ma bainal waliyyi wa fasiqin tsakanin waliyyi da kuma fasiki tana balaha yace ka faɗaka ka gane wal amru fihi bada'i'un al'amarin akwai abubuwan hikima a ciki wa ma huwa illa annahu qabla waqihi yukhabbiru qalbi billadhi huwa waqi'u yace abu kafin ya faru dama shi masanin Allah sai an sanar da shi sai an sanar da shi abinda zai faru yace fa aina allazi yabli fi fi muradiha abinda zai hukunta shi ubangiji tabaraka ta'ala abinda zai hukunta sai sai wafa inin ladhi yakdihi sai in aikata abinda ya hukunta fi muradiha a cikin muradin kudura Allah wa aini la haqabla fi ali alihu amma ido na shi yana ganin kafin a aikata aikin wani irin aiki ne me zai kasance tsakanin mutum da Allah idan nayi wannan aikin zan samu yardan Allah to sai in yi shi ko da mutane suna ganin aikin ba daidai bane tunda Allah ya yarda shi a wajensa daidai ne sai in yi wa kuntu ara min hal iradata yace ina ganin abinda Allah yake nufi a cikin aikin qabla ma ara al fi'la minni kafin na gani nayi aiki ina duba menene yardan Allah a cikin aikin wal asiru mudawi'u to saboda haka sauran gabobi ka ai masu biyayya ne idza kuntu fi amri shari'ati asiyan idan mutanen shari'a suna ganin abin da nayi ba daidai bane fa inni fi hukmin haqiqati da'i wa ma ina san mai biyayya ne tunda abin da Allah yake so ne ni alimun fil hijazi cewa yace wani malami ya tambaye ni a Makka yace ma ma'ana qauli tabaaraka wa ta'ala menene ma'anar fadin Allah da yace fa sa adamu rabbahu fanga wa sa adamu rabbahu fangawa annabi adam ya saba ubangijinsa kuma ya bata qultu law nace masa adamu abdullahi abdullahi tabaaraka ta'ala shi annabi adam bawan Allah ne wa hadha kalamullahi wannan ko magana Allah ce Allah lahu an yaqula afa adamu wa gawa shi Allah yana da dama tunda bawansa ne yace wani ya saba mini annabi adam ya saba mini kuma ya bata wannan Allah yana da wannan tunda ubangijinsa ne yace sai shewa yace to kai da kake tambayar wa amma ana wa anta ni da kai fa nahnu abna'u adam mu dagan annabi adam ne saboda ka ba mu isa abinda Allah ya faɗa wa annabi adam faɗa masa tabbas yajibu alaina bururu abina dole mu yi wa iyayenmu biyayya babanmu annabi adam wajibi mu yi masa biyayya saboda ka in Allah shi bawansa ne to kai kuma dan annabi Adam ne ba duk abin da Allah ya faɗa wa annabi Adam kai da ka isa ka faɗa ba maqamuna maqamin mu mu da ni da kai duka idan muka karanta wannan wajen Allah ga abin da ya faɗa to Allah ya ka abin da ya biyar sai mu ɗora mu ce sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada Allah ya zabi annabi Adam kuma ya karbi tubarsa kuma ya shiryar da shi shikenan abin da zamu iya faɗa Allahu ya qulu bangi zai iya cewa wa sa Adam rabbahu fangawa wa amma nahnu wa lisanu halina ya qulu amma mu harshen mu abin da ya kamata ya fada yace sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada annabi adam Allah ya zabe shi ya karbi tubarsa ya shiryar da shi eh kaman kaman mutun ne da iyayensa shi miji baban yaro mijin uwar yaro to sai sai ta yi masa laifi sai yake sai yayi ta fada yayi fada yayi fada sa mutuniyar banza kaza kaza kaza to bayan ta ta tafi ta shiga daki shi yana tare da dan sai shi wa dan kira min yar banzan nan in yace zai je zai ce mata yar banza ki zo bai ita ba sosai shi kan ba uwarsa bane sosai bai isa ya ce mata yar banza ba amma mijinta ya isa ya fada to wannan shine haka haƙƙin tsakanin mutane da annabi Adam da Allah. Yawa shi Allah duk abin da ya faɗa wani annabi ba ka isa kai ka shiga ba. Shi tsakaninsa da annabawansa ne. Kai kuma tsakaninka da annabin kai jagoranka ne annabinka ne in annabi Adam kuma ubanka ne. Saboda haka kai dole ka ka kiyaye. Shi ne lika sati kabulihi at-tawabu yullaqu ala Allah tabaraka wa ta'ala lika sati kabulihi litawbatil ibadi sai ubangiji at-tawwabu mai yawan karɓar tuba ne ana sakin sunan nan akan Allah shine ake ce masa tawwabur rahim mai yawan karɓar tuba me yasa saboda yana karɓan tuba na tuban bayinsa yuqalu lil abdi ta'ibun wa tawwabun bawa ana ce masa mai mai mai karɓan tuba mai tuba bawa ana ce masa mai tuba ana ce masa kuma mai karɓan tuba wa yuqalu lillahi tawwabun wa la yuqalu wa la yuqalu lillahi taibun shi bawa za a ce wane ya tuba to kaga ya tuba yana neman a yafe masa kenan to za a ce masa kuma ya karbi tuban wane wannan duk za a yi amma shi Allah sai da ya ce masa mai karban tuba amma wa zai gaya wa Allah Allah mai tuba waje wa zai tuba gaskiya shine kullu habidu na'am قلنا هبدوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر قلنا وبنجي شيخنا قال النبي آدم ده ذريعة ده شيطان da duk abin da aka saukar na ce musu ihbidu kayan nabi adama da kai zazzuri aka ku sauka min ha daga aljannan nan min aljannati ku bar aljanna jami'an gaba ɗayan ku karrarahu Allah ya maimaita wannan kalma ya faɗe ta a baya li adifa alayhi saboda zai adafta mata ku ko ku je ƙasa amma akwai aikin da zan ba ku ko in ma ya ce annakum minni hudan idan shari'a ta zo daga gare ni na aiko annabawa kitabun na aiko littafi aw rasulun ko na aiko manzo to a cikin ku bayan kun koma kuna ƙasa zan turo littafi zan turo manzanni fa man tabiya hudaya wanda ya bi shari'a ta inji Allah fa amana bi yayi imani da ni ya yadda wa amila bid'ati yayi aiki na biyayya ta to irin waɗannan fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna ko ba za su yi bakin ciki a lahira ba to shine saboda arafta wannan ne ke sa aka maimaita kulna bidu jami'a نعم da can an ce kulna bidu jami'an ba dukun libadin aduwu مم. نعم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله والذين كفروا أما wanda suka yi kafirci a cikin ku bayan an sauko da annabi Adama da zuri'arsa kowa da kowa aka yi wa magana duk waɗanda suka kafircewa Allah bayan an kawo annabawa an kawo littattafai wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin mu kutubina littattafan da zamu saukar inji Allah to waɗannan su kuma ulaika waɗancan wanda suka yi biyayya an ce babu tsoro a gare su babu baƙin ciki su kuma waɗannan tunda sun gibi su kuma ulaika ashabun nari مم.
su waɗannan ma'abota wuta ne مم.
hum khaliduna za su dawwama fiha a cikin wuta makisuna za su zauna a cikin wuta مم.
alkhuludu almuksu zama shine ma'anan dawama almuksu tawilu zama mai tsawo مم.
walau lam yakun dawaman ko da ba ashe har abada ba to ana ce masa khuludu wa- wane ya ya, ya zauna la yaqtadi dawama fali eh, fali hadha qala Allah fi bari alayati khalidina fiha abadan مم.
ko in- ko in aka ce khalidu ma'ana wanda zai zauna ne ko da ba zai dawama ba in dai zai jima ana ce masa khalidina to saboda haka a a wasu ayoyi zaka samu Allah yana cewa khalidina fiha sai sai sa abadan مم.
saboda har abada ne مم.
to in aka kawo abadan to an tabbatar bayan khuludu din kuma akwai dawama law kana al-khuludu yuzinu bil khuludi ad-da'im lama taju ila abadan da dai khuludu din nan ma- fassarar ma'ana wannan kalmar za ta fahimtar da cewa za a zauna har abada ne to ba sai an kawo abadan ba مم.
in Allah ya ce khalidina fiya kawai sai ya wadatar مم.
amma tunda khalidina fiya inna ba mamaki za a iya zama zaman ya dade amma watan za a yanke shi Hmm.
amma aka ce abadan to babu yankewa مم.
ba lokaci مم.
يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل يا جاجا النبي يعقوب لما قص قصة خلافة خلافة آدم يا إن الله يكسر خليفة شنا النبي آدم كلم بني إسرائيل من أسر النبي صلى الله عليه وسلم منهم sai Allah yake magana da bani Isra'ila, manan bani Isra'ila da Yahudawa da Nasara duka bani Isra'ila ne, jikokin annabi Ibrahim, jikokin annabi Ishaga, shi Isra'ilu shi ne Yaqubu, baban su annabi Yusuf, shi ne Isra'ilu kullu ɗami kana hillan li bani Isra'ila, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi. To shi Isra'ilu shi ne sunan annabi Yaqubu, to sunansa kenan. to duk zuri'arsa gaba ɗaya ita su ake ce musu bani Isra'ila saboda haka da Yahudawa da Nasara dukkan su bani Isra'ila ne eh amma Yahudanci shi ba kabila bane addini ne Na'am.
addinin Annabi Musa shine Yahudanci saboda Annabi Musa ya ce inna hudna ilayka ya ubangiji mun dawo gare ka daga hudna din sai aka samu Yahudu su kuma Nasara Annabi Isa ya ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni mu tafi tsaye da addinin Allah sai suka ce nahnu ansarullahi mu ne masu taimakawa sai aka ce musu nasara Na'am.
ana aka samu nasara aka samu yahudu Mm.
da saboda haka da yahudawa da nasara dukkan su izu- a- abu ɗaya ne Mm.
zuriya ɗaya ce addini ne ya bambanta su Mm.
to shine Allah yake magana da uh, su ya- bani Isra'ila din mana da Yahudawan da Nasaran dukkan su wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su Allah yake wa magana anan Mm.
ya yace musu ya bani Isra'ila ya ku jajan annabi Yaquba aulada Yaquba jikof jajan annabi Adama kuma jikof annabi Yaquba kai kuma jikof annabi Yaquba ne annabi Yaquba jikan annabi Ibrahim ne annabi ishaqa shine baban annabi yaquba shi shine dan annabi ibrahima shi kuma shi ya hal- ya haifi annabi yaquba to annabi yaquba shi kuma ya haifi su annabi yusuf su goma sha biyu dukkan su annabawa ne Mm.
to daga kansu ne zuri'ar su ne su suka yi ta tafiya su aka yi ta yin annabawa a cikin su har kan annabi isa Mm.
dukkan su su gaba ɗayan su jikokin annabi yaquba ne Mm.
suna ake ce musu bani isra'ila Na'am.
eh, addinin annabi Musa ya zo ya same su, addinin annabi Isa ya zo ya same su. Allah yana gaya musu, ya ce musu, Uzkuru ni'imati, ku tuna ni'imata allati an'amtu alaikum, wanda na ni'imta muku na yi muku ni'imomi iri-iri, wa ala aba'ikum, kuma na, na ni'imta iyayenku, min al'inja'i min fir'auna, na kubutar da su daga sharrin fir'auna. lokacin da fir'auna aka ce masa ya tambaya ina annabi Musa aka ce annabi Musa ya bar gari yace a yaji tsoro a bishi inna haula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana langaizun wa inna lazami- la jami'un hazirun saboda ka bisu to amma sai Allah ya kubutar da su suka tsallaka ruwa shi fir'auna ya zo ya halaka Mm.
wa falqil bahari Allah ya keta musu ruwa kogin ya zo ya dare eh, kogin ya- ya ya yanke aka samu suka samu hanyoyi mana iyayen waɗannan wanda suka yi zamani da annabi ana tuna musu abinda kakanninsu suka- aka yi musu Mm.
duk Allah ya yi musu wannan Mm.
wata zilin gamami da suka shiga cikin wannan ɗimuwa na tihu ya tihu na bil ardi arba'ata san arba'ina sanatan Mm.
shekara arba'in suna cikin ɗimuwa Mm.
to shi wannan ɗimuwa sai Allah ya sauko da girgije Mm.
saboda kada rana ta ta kashe su Na'am.
to wannan girgijen shi yake musu inuwa Mm.
wa gairi zalika da duk wani wannan dai Mm.
abubuwa da yawa Allah ya yi wa bani Isra'ila Mm.
bi an tashkuruha ku da aka samu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Mm.
kun ji dai abin da aka yi wa iyayenku Mm.
to ku gode wa Allah ku gode wa waɗannan ni'imomi da Allah ya yi muku bi da'ati da yi wa Allah biyayya Mm.
in suka yi wa Allah biyayya sun gode ni'imomin Allah Mm.
in suka yi wa Allah biyayya to nan kuwa sun butulce Mm.
ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة وبنجي يا أنبتا في أن السورة النعم نعمومي التي أنمها على بني إسرائيل ودن ديني امتاوى بني إسرائيل وهي عشر نعمومي سوغومني Na'am.
قابلوها بعشر من الخبائث سوكو دا خبائث سوك sai suka canja su da miyagun abubuwa guda goma an musu ni'ima goma su kuma sai suka zo suka yi abubuwa marasa kyau goma sai suka zama su ne sakamakon abin da aka yi musu wanzarallahu alaihim ashrata anwa'in min al-iqabi sai Allah kuma ya saukar musu da azaba iri iri goma wa kullu fi hadhihi surati duk wannan a cikin wannan suran ne shine yace zakara suyudi inda tafsiri hadhihi al-ayati thalathan min hadhihi an-ni'ami shi suyudi an bashi uku a cikin nimomin sune kubutarwa daga fir'auna da eh, keta tsaka kogi su wuce da girgije musu inuwa to shi kuma sabi wanda ya sharhin jalalaini Mm.
a hashiya shi kuma ya faɗi sauran guda bakwai kenan Mm.
su ne Allah ya yafe musu Mm.
ya yafe musu kuma kurakuransu Mm.
a sannan kuma annai Musa Allah ya ba wa annai Musa littafi Allah ya ba shi dutsen da yake amfani da shi duk inda suka je in suna neman ruwa wannan dutsen in a- a- annabi Musa ya kawo sandan sai ya bugi dutsen sai dutsen sai ya fidda idanun ruwa guda goma sha biyu adadin su kenan duk Allah ya musu wannan wa wal basu ba'da al mauti sannan kuma Allah ya ba su akwai lokacin da suka je da annabi Musa Allah ya ce annabi Musa ya dauki wasu daga cikin su mutum 70 suka je za su gode wa Allah akan abinda Allah ya yi musu to da suka je godiya maimakon su gode sai suka ce sai annabi Musa ya nuna musu Allah arina Allah jaharatan Allah eh, sai annabi Musa ya ce a ai ba haka muka yi ba ku zo ku yi godiya ne akan ni'imar da aka yi muku amma kuma ya za ku kawo wannan suka ce su fa sai sun ga Allah in ba haka ba za su bi shi ba Allah ya sa aka yi tsawa Jibrilu ya yi tsawa a kansu duk suka mutu Allah bayan sun mutu sun ma ba asnakum min ba'di mautikum sannan Allah ya sake tashin su bayan sun mutu aka ta- aka sake tada su duka Allah ya yi musu wannan wal basu ma da mauti wa inzalul manni was salwa alaihim Allah ya saukar musu abin shi daga aljanna shi suke ka- shi a wa- a lokacin da suke cikin wannan dimuwa kafin su je ba su yarda da wannan abin shin ba ya ya Musa eh, inna lan lan wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha to duka wannan to waɗannan abubuwa sune Allah ya yi musu guda goma ga can guda uku sune kubutarwa daga sharrin fir'auna tsaga kogi sa musu inuwa da girgije sannan ga Allah ya kauda kai mana ya yafe abubuwan da suka yi ya kauda kai ya yafe musu kurakuransu da annabi Musa ya ya kawo musu littafi ga dutse da annabi Musa ke amfani da shi su samu ruwa ga kuma da suka mutu an tashe su an saukar musu kuma da abinci na aljanna shine ah, naman tsuntsaye da kuma zuma wayan abubuwa guda goma Allah ya musu sun zakara alqaba'iha allati qabaluha biha sai Allah ya ambaci abubuwan da su kuma suka yi da aka yi musu wannan maimakon su gode to sai ba su gode ba sai sai suka yi butulci to sai Allah ya ambaci butulcin nasu ma shi ma guda goma ne qaulun fadi su sami'na wa asaina inda ake so su ce sun ji sun sun yadda sai suka ce sun ji sun saba Na'am.
sannan wata kazihimul ijla suka zo suka dauki dan maraki ma mana bujumi suka yi ta bauta masa da fadin su suka ce arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah a fili da kuma wata biyu kauli allazi umiru bihi maganar eh, fada- maganar da aka umarce su in sun zo maganar da Allah ya umarce su in sun zo za su shiga garin Ariha ko Iliya Baitul Maqdis kenan to da in za su shiga gari su dinga kiran Allah ya yafe musu wa qulu hiddatun kuce antu hadlana kadayana a yafe mana kurakuran mu maimakon wannan suka canja shi suka mai da shi habbatun suka ce habbatun fi sha'aratin su a ba su kwaya wacce take cikin ciyawa to kaga sun canja maganar da aka gaya musu wa qaulihim da fadin su da suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin suka ce ba za su iya haƙuri akan abin shi guda ɗaya ba Mm.
kullu a kawo musu abinci daga aljanna nan ba sa so wa tarifil kalimi sannan kal- kowace kalma canja ta suke yi sai su canja kalma yadda kalma ma'ananta sai su faɗi ma'ananta kamar can ra'ina wa qulun zirna wasfahu Na'am.
to wannan kalma mummunar kalma wata wallihim anil haqqi da kuma kaucewarsu ga barin gaskiya duk abin da aka gaya duk abin da aka gaya musu na gaskiya sai su kauce mata ba za su bi yawa duk abin da aka gaya musu na gaskiya sai su canja shi bayan gaskiya ta bayyana ba za su bi ta ba da bushewar zukatansu ah, ah, sun makasar gulubukun min ba da zalika Na'am.
fahiyar kan hijara ta yawa shaddu kasuwa wa kufrihim bi ayatin lahi da kafircewarsu da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya da da kashe anbiya da kashe annabawa da suka yi tai bin gairi haƙƙin dama kashe annabi ai ba gaskiya bane babu haƙƙi Summa ga waɗannan su ne abubuwan da su kuma suka yi sakamako guda goma an musu alheri goma sun yi sakayya miyagu guda goma Allah kuma ya yi musu azaba goma ga azabomin da Allah ya yi musu wa hiya darbu zullati wal maskanati alaihim Allah ya sa musu tosku da kuma talaushi ya hada ba yahuda duk inda yake a duniya da bana sare har abada duniya ba ta isan su duk abin da suka samu ba zai ishe su ba sai ya mallaki abin da ya fi dukkan mutane suka mallaka amma har da aka yin aikin wahala ya zo shi za a sa wai shi yana so ya ƙara kuɗi shi kullum a wahala yake Allah ne ya riga buga ya hada su da wannan taskun ba za su sa riga mai kyau ba ba za su ci abinci mai kyau ba ba za su shiga mutane kazansu sun yi kyau ba a su kullum a wahala suke haka Allah ya hada su wal ghadabu min Allah ga fishi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab ga fishin da Allah ya yi da su Allah ya yi fishi da su wa idawul jizyati Allah ya sa su sai sun biya haraji duk inda suke duk inda suke a duniya kullum biyan jizya suke biyan haraji wa amarahum bi qalli anfusihim Allah ya umarce su su kashe kawunan su faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum wa masku wa maskuhum qiradatan Allah ya shafe su ya maida wasu daga cikin suka zama birrai kwana uku aka halaka su wasu aka mai da su aladu bayan kwana uku halakar da su wayan zalu rajzi alaihi min samai Allah ya saukar musu da tsawa daga sama wa kaza wa kaza sa'iqatu lahum tsawa ta zo ta dauke su ta kashe su kisan da aka yi musu suka sake tashin nan wa tahrimu tayyibatin uhillal lahum sannan Allah ya haramta musu duk abu mai daɗi wanda za ya halatta gare su Allah ya haramta shi banda ba za su shi ba haramun ne a gare su wayannan su ne sakamakon da Allah ya yi musu da suka bin umarnin Allah to shi ne wal yahudu al mu'asirun nabi sallallahu alaihi wasallama yahudawan da suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an'ama Allah alaihim ashra an umin aidan su ma yahudawa da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama Suma Allah ya yi musu ni'imomi guda goma. Sabaluha bi ashri khaba'isa. Su ma kuma sai suka saka da miyagun abubuwa guda goma. Allah ya yi musu ni'imomi goma. Yahudawa da suka yi zamani da manzo Allah sallama Allah ya yi musu abubuwa guda goma na ni'ima. Suko suka yi sakamako da miyagun abubuwa guda goma. Fa aqabahum Allah tabaraka wa ta'ala sai ubangiji ya yi musu azaba. zai tarci anwa'in kazalika min al'azabi haka Allah sai azabta su da abubuwa guda goma abinda Allah ya yi musu wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zarge su wanda suka zamani da Annabi sallama da abubuwa guda goma yace sun boye lamarin manzo Allah sallama sannan sun canja kalmomin da aka gaya musu sannan sun ce sai su ɗauki abu wanda su suka ƙirƙire sai su ce Allah ne ya saukar da shi. Sannan kuma suka kai kashe junansu, sun ma'ankun ha'ula ya takluna a fusakun wa tukri juna fariƙa minkum min diyari. Sannan suka tafi da wasu daga cikinsu duk wanda bai musu ba su kore shi kuma nasu ne, kuma an hana su yin haka. Ga kwaɗayin zama a duniya. kwaɗayin zama a duniya su kwaɗayi su zauna Allah ya ce ya waddu a hadu lauyu ammaru alfa sana wa ma huwa bi muzahazihi min al'azabi ayyu ammara kowane ba yahuda ya so yake a bashi shekara dubu a duniya Allah ya ce ko shekara dubu yayi ba zai hana shi mutuwa ba yayi dubu bayan dubu sai mai sai mutuwa mutuwar da yake tsoron kuma sai ya shige ta sai ta same shi to haka ba sa suna tsoron mutuwa suna kwaɗayin rayuwar duniya saboda sun san ba su shirya wa lahiran ba sannan gashi sun ce su suna gaba da jibrila bulman kada bulman kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin sun ce sun tambayi wani ba yahude ne wasu yahudawa kai suka gamu da sayyidina umaru suka tambaye shi ku kuma wa yake saukar muku da littafi wajen annabinku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sai na maro shi ah jibril ne yake kawo littafi sai suka sha ai shi yasa ba su- ba su bi annabi ba saboda shi jibril ya wakin gaban su ne shi jibril shi yake kawo azaba shi ke halakar da mutane idan suka saba amma da mika'ila ne shine mai kawo ruwa mai kawo ni'ima Mm.
da shine da za su bi to shine da sai Allah ya saukar da aya ma- sai na Umaru da sai ce musu man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala Mm.
fa inna allaha aduwwun lahu Na'am.
abinda sai na Umaru ya gaya musu duk wanda yake gaba da Allah Mm.
yake gaba da mala'ikun Allah Mm.
da manzannin Allah da da jibrila da mika'ila yake baya son su fa inna allaha aduwwun lahu Ubangiji abokin gabansa ne. To shi kenan da suka yi wannan magana, sai na Umaru yana dawowa sai Allah ya saukar da aya a kan kalmar sai na Umaru. Saboda shi sai na Umaru yana dacewa kalmomin suna dacewa da Qur'ani. Idan Allah zai saukar da Qur'ani, sai na Umaru yakan faɗi kalma. Sai sa ake ce masa mu- muhaddis. Yana faɗin kalma sai ta zo ta dace da aya. Sai annabi ya ce rubuta wannan ma abinda Umaru ya faɗa yin nan aya ce. mana Allah yana inta masa ayar kafin ta sauka sai ya faɗe ta to shine sai Allah ya saukar da kul man kana aduwwan lil ah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirina kaga sai ayar ta zai dace da maganar da amsar da sai na ya ba wa dan shakku to shine ah, da kuma binsu biyayya da suke wa matsafa su kafirai yahudawa suna aiki da matsafa sosai da cewa da suke yi wa su jajen Allah ne da faɗi da suka yi wa Allah suka ce yadullahi manglula ai Allah ma baya baya son kyauta to duk wannan ah, gullat aidihim wa lu'inu bima qalu eh su ne dai marowata ba Allah ba kuma Allah ya tsine musu da wannan kalma to wayannan abubuwa guda goma su suka yi tsakanin su da Allah to eh, su wanda suka zamani da manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shine yace faqa aqabahum Allah tabaraka wa ta'ala bi ashri anwa'in anwa'in kadhalika min al-azab wa sababu hikayati hadhihi sifati sababin hi- hakaito wayannan sifofi min aba'ihim daga iyayensu aka ce musu Allah ya ce nayi wa iyayenku kaza nayi wa iya- nayi muku kaza kuma abin da aka yi wa iyayensu ne annal yahuda kanu yunazzihuna aba'ahum ba a cikin kabilun duniya babu kabilar da take tsarkake iyayensu kamar yahudawa su yahudawa duk abin da iyayensu kai su yadda shi yasa ma ba sa bin annabawa idan an annabi ya zo idan iyayensu ba sa kan hanyar annabi ba za su bi annabin ba wa ya taqiduna annahum mustaqimuna a haka kuwa sai su ce ai daidai suke wa annahum ala da'ati Allah tabaraka wa ta'ala sai su ce suna biyayya wa Allah wa bi hadhihi al-ayati arafu anna aba'ahum kanu ghayra mustaqimina a wannan aya da Allah ya ce yayi musu ni'ima kuma sun yi butulci suka gane cewa iyayen nasu da suke faɗa ba su bi ba daidai suke ba uzkuru ni'mati Allah ya ce ku tuna ni'imomina ko kuma ni'imata allati an'amtu alaikum wa na ni'imta muku ai ala abaikum na ni'imta wa iyayenku wa hu bi ahadi ku shika alƙawari na inji Allah allazi ahituhu ilaikum wanda nayi muku dama Allah ya yi alƙawari da su su yahudawa Mm.
min al-imani bi Muhammadin sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam.
za su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a cikin littafin sun samu manzo Allah sallama za a aike shi zai dawo Madina sai suka yi takattarwa suna dawowa Madina akan za su tar- tari za su tarbi wannan annabin ƙarshen zamani kuma su bi shi ya zo ko suka gibinsa Allah ya ce in kuka shika min alƙawari da muka yi da ku ufi bi ahadikum ni kuma zan shika muku alƙawari na allazi ahittu wanda na alƙawarta muku duk wanda ya bi Allah Allah ya yi masa alƙawari zai sashi a rahama zai sashi a aljanna zai bashi yaddarsa to idan mutum ya ƙi bin Allah ko ba shi ne ya ƙi saboda haka in bai samu rahamar Allah bai samu yaddan Allah bai samu aljanna ba daga gare shi ne ba daga Allah bane ubangiji wa iyaya farhabuni in tsoro za ku ji ku ji tsoro na ni kaɗai ni na halice ku duk wanda mutum zai ji tsoro Allah ne ya cancanta a ji tsoronsa amma duk mutum ya ji tsoron wani abu wannan abin ba abin da zai iya yi wa mutum komi komi sharrin abu in ka ji tsoronsa ƙarshensa da ya kai ka lahira wannan abin in ya kai ka lahira ba zai bi ka ya ce sai an kai ka wuta ba amma shi Allah idan mutum ya ƙi binsa bayan zai kai shi lahiran ma kuma a lahiran ma azaba zai sa shi kifuni Allah ce ku ji tsoro na fi tarki lafai bi barin shika alƙawarin da muka yi da ku dunan gairi kar ku ji tsoron kowa mutum ya ji tsoron Allah fala ta shawun nasa wa shauni kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na in ji Allah wa aminu bima anzaltu وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وبنجي شيء وآمنوا كو يهودا وكو إيماني بما أنزلت لأبنا نسوقر من القرآن شيني قرآني ku yarda da Qur'ani kowa kun fi kowa sanin Qur'anin nan gaskiya ne daga Allah shine musaddiqan lima ma'akum kun san fa Qur'anin nan yana gaskata taura ne yana kuma gaskata injila ne abin da yake tare da ku shine qur'anin ma yake gaskatawa bi muwafaqati lahu bi muwafaqatihi lahu saboda qur'ani ya dace da taura ya dace da injila ya dace da dukkan littafin da Allah ya saukar fi tauhidi duka kare ta Allah ne duk duk littafin da Allah ya saukar Allah ya saukar da littafai 105 104 kai wayannan littafai 104 gaba ɗayan su abin da yake kunshi a cikin su abu ɗaya ne a kadaita Allah na'am to ta Allah sannan sai a kawo shari'a to shari'a ce take sabawa li kullin ja'alna minkum shira'ata wa minhaja Allah ya ce na sanya wa kowanne ne akwai irin shari'ar da za su bi amma ta Allah ɗaya ne kowa in ya ta Allah Allah shi kadai ne in bai ta Allah ba to ya rusa komai eh babu shari'a ba inda za ta hau in ma mutum zai aiki mai kyau sai ya ta Allah sannan aikin ya ɗoru to shine Allah ya ce ko Yahudawa da aka samu zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala takunu awwala kafirin bihi kar ku yadda ku zama ku ne farkon wanda za su kafirce wa Qur'ani saboda ku kun san shi in wasu kafiran Makka ba san Qur'ani ba ba san ma karatu ba to sai da annabi ya zo ma sannan suka san wani abu ai rubuta ai karatu da ba sani ba to amma Yahudawa suna da littafansu suna rubutu suna karatu to sun sani kar ku yadda ku zama ku ne farkon masu kafircewa awwala fariqin kafirin bihi farkon mutanen da za su kafircewa qur'ani wala tashkaru bi ayati samanan qalilan kuma kar ku canja ayoyi na ma'ana abinda na saukar na fada a cikin littafai ko kuma a cikin littafan da Allah ya saukar kar ku yadda ku canja shi da wani abu na duniya dan kaɗan wanda ba zai ishi mutu ko da ko ya ishe mutum ma mutum zai tafiya bashi kar ku canja samanan kalilan dan wani abu na duniya kankani ardan yasiran wani abu dan kankani na duniya ku canja shi bi ayati da ayoyina allazi fi kitabikum allati fi kitabikum ayoyin da suke cikin littafin ku menene ayoyin minnati muhammadin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifata musu annabi a cikin littafin su har ma Allah yana cewa allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda na bawa littafi sun san manzo Allah kamar yadda suka san yayan su har Abdullahi bin Salam yake cewa ai wallahi ne na san ma Annabi Muhammad a cikin littafin at-Taura sai da yadda na san dana to tun da har sun sani to me yasa za su kafirce su bi mana abinda suka sani saboda abin da Allah ya rubuta na abin da ya shafi addini manzo Allah sallama da shi din da sahabbansa hatta zamanin sai na Umaru akwai balaguro da yayi ya je duba mutanen da suka musulunta bayan an bubbude kasashe a zamanin sai na Umaru ne ya jagorantar da Khalid ibn Walid Khalid ya je ya bude Iraki a lokacin dama ban ga a lokacin babu ita amma akwai Kufa akwai Basra ya je ya bude ya je ya bude Iran Farisa kenan ya je ya bude Sham Syria kenan ya bude Palestine da Jordan da Lebanon da Yaman kam dama akwai musulmai tun zamanin sai na Abubakar to da aka bubbude garuruwa har Misra nan sai na Umaru ya tuttura gwamnoninsa suka zauna a garuruwan to shi da ya ga musulunci ya yi yawa ya kuma yaɗu sai ce to bari ya je ya dudduba ya yi tafiya wata tafiya ya ɗauki tawaga aka tafi zai je ƙasar Siriya domin a can Yahudawa suke ma'ana Isra'ila da wanda aka ce masa Isra'ila yanzu sai na Umaru ya ɗauki wannan tafiya ana tafiya ana tafiya a je a kwana nan a tashi a je nan a wuce ana tafiya an kusa a shiga a shiga gari to sai sahabbai suka ba da shawara sai na umaru rigarsa da ya sa bata dace a matsayinsa na jagoran musulmin duniya gaba ɗaya irin wannan riga ya shiga da ita ba sannan kuma dokin da sai na umaru yake kai bai dace da irin wannan dokin ba a samu masa doki mai ƙarfi a samu masa kaya mai kyau aka kawo masa ya je ya canja kaya aka canja masa doki ya hau dokin da aka kawo masa an fara tafiya ba a daɗe ba sai ce kai sai ce kai shi zuciyarsa ba ta yadda da wannan ba a dawo masa da kayansa da dokinsa aka dawo da kayansa da dokinsa ya canja ya mayar musu da dokinsu ya mayar musu da kayansu ya sa kayan da fito da shi daga madina da ya sa wannan kayan ya hau wannan doki suna tafiya suna tafiya suka zo shiga cikin isra'ila din kenan baitul maqdis masallacin gudu suna na yanzu da suka shiga garin suna shiga garin kawai yahuda da suka gani suka ce wannan umaru ne a cikin littafin mu Allah ya rubuta umaru ne zai fara zuwa garin mu kuma da wannan kayan zai zo Allah kaga a cikin littafin at-taura an rubuta har har ainihin mana rigar da sayyidina umaru zai sa suka ce wannan dokin kuma shine dama aka ce umaru zai hau to kaga ba wai manzo Allah sallama shi ba a har sahabbansa har sifofinsu duk yana cikin littafin yahudawa me yasa suke kafirci ne wai ya ya fattaquni ubangiji ce ku ji tsoro na ni ni kadai wala talbisul haqqa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wala talbisul haqqa kar ku shudanya gaskiya ku hada ta bil batil da ƙarya a'a gaskiya gaskiya ce ƙarya kuma ba ta shiga wa gaskiya gaskiyar allazi unzila alaikum wanda aka saukar muku ku zo ku hada da haka suke yi su littafan su abin da yasa tahrif ya shiga wato idan suka dauki littafi idan suka samu hukunci Allah ya ce hukunci kaza za a yi idan hukunci ya game su za su bashi littafin Allah ne idan hukunci bai game su ba sai su canja shi su kawo nasu in suka canja sai su gaya wa mabiyansu cewa wannan wanda suka canja shi ne na Allah wancan na Allah ɓadda shi ba za su gaya ma na ƙasan ba sani ba to shi ne Allah ya ce kar ku haɗa gaskiya da ƙarya allazi tafkarunahu ku ƙirƙiri ƙarya ku haɗa da gaskiya a wannan laifi ne babba wajen Allah wala taktumul haqqa kar kuma ku ɓoye gaskiya na ata Muhammadin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun santa domin larabawan makka da na madina da manzala sallama ya bayyana sai suka ce su ba su da ilimi amma yahudawa suna da ilimi bari su tambayi yahudawa su ji annabin nan gaskiya ne in suka tambayi su ji a ba gaskiya bane ba shi bane ba shi ne annabin ba kar ku bi shi kaga bayan suna su ba su yadda ba kuma suna ture mutane suna hana mutane kasu imani wa amtu zalamuna alhali kun san annahu haqqun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne littafin sa gaskiya ne wa aqimu salata wa aqimu salata wa atu zakata warka'u marwakin wa aqimu salata wa atu zakata warka'u marwakin ku daidaita sallah domin duk wanda kaga yana kaucewa hanyar Allah yana wasa da sallah ne amma yana tafiya da sallah daidai ba zai kauce wa hanyar Allah ba ai haka Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salah inna salata tanha anil fashai wal munkari ita sallah tana hana mutum mummunan abu tana hana mutum mummunar magana da mummunan aiki to shine Allah ya ce wa aqimu salata ku daidaita sallah ku yi ta sallah in mutum yana sallah an ce wani sahabi ne zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka zo ka ce annabi wane fa yana abubuwa marasa kyau annabi ce yana zuwa ana sallah da shi suka ce yana zuwa ana sallah da shi ya ce inda yana sallah da shi zai bari in baya zuwa sallah ne to shine nan kan ba in ya tafi zai iya tafiya Mm.
amma in dai yana zuwa ayi sallah da shi to sallarsa za ta hana shi shi- sai ya karanta musu wannan aya wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari Mm.
kuma haka mutumin yana zuwa ana sallah da shi dai abubuwan da yake sai ya daina Mm.
wa aqimu salata wa atu zakata ku bada zakka duk inda Allah ya kawo sallah a Qur'ani yakan hada shi da zakka saboda rukunai ne na musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti man isra'a ila sabila Mm.
to saboda haka duk inda Allah ya kawo sallah yakan kawo zakka kuma ya ya hada Ah, sallah ibada ce ta jiki Mm.
zakka ibada ce ta dukiya Mm.
ana so ka tsarkake jikinka da sallah ka tsarkake dukiyarka da zakka shikenan ka zama ka yi kyau tsakaninka da Allah Mm.
wato zakat Mm.
warka'u ma raki'ina in za ku yi sallah kuma ku dinga yi cikin jam'i Mm.
ku yi sallah tare da masu sallah shine sallu ma al musallina ku yi sallah tare da masu sallah muhammadin wa ashabihi Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sune masu sallah to kuma yahudawan ku zo ku shiga musulunci a dinga sallah da ku Mm.
an samu wasu yahudawa sun musulunta irin su Abdullahi bin Salamin ah, suna da yawa sun musulunta sun shiga musulunci kuma sun karɓi sun rike musuluncin kuma Mm.
Eh, amma yahudawa ba su da yawa a cikin musulmai Mm.
amma nasara suna da yawa Mm.
ونزل في علمائهم نعم أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم مم.
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله أتأمرون و- ونزل في علمائهم مم.
وأن آية تسوى كان معلما يهودا مم.
وكانوا يقولون سنة غيا ولقربائهم نقصدسوا تشي مسو مقصنتنسوا المسلمين معنى إن سنة تهدى مسلمين سو يهودا تشي مسو اثبتوا على دين محمد Mm.
فإنه حق فرق دين محمد نفقس كياني مم.
سوكو سنجي باسا شغا مم.
حتى آه، حق إذا شاورهم أحد في الإيمان Mm.
بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كما وني يزو يسامي سو يشي أنا سو يا مسلمتا yana so ya je ya bi manzo Allah sallama din nan ya musulunta sai su ce masa wara'ahum qariban sun ka bako ne مم.
nan kuwa sai su ce masa qalu lahu am- a- amana amin bihi fa huwa nabiyyun haqqan eh ka je ka yi imani gaskiya ne annabin karshen zamani ne Mm.
ka je ka bi shi amma su fa ba sa bi نعم wai za shawarahum adba'uhum amma idan mabiyansu ne suka shawarce su akan to ko ma su ma su je su bi annabin ne tunda an ce gaskiya ne shi tsalo sai yahudawa su ce la laysa bi nabiyyi ba annabi bane kar ku bi shi saboda mabiya baya su ai suna tare da su Hmm.
waɗancan ko baƙi ne in baƙo ya zo za su ce masa ya je ya musulunta Hmm.
amma nasu za su ce a kare kafa yadda kar ya yadda ya musulunta Hmm.
annabin ba annabi bane مم.
shine Allah ya ce a ta'amuruna nasa bil birri مم.
za ku umarci mutane su aikata aiki mai kyau al-istifhamu idza dakhala ala al-isbati yanfihi ma'ana istifhamu in ya shiga akan nafi to yana eh, akan isbati kai yana kawar isbatin ma'ana kar ku yi haka مم.
ku umarci mutane su aikata mai kyau alhali ku fa ba kwa yi a ai ma amartumun nasa bil imani bi muhammad sallallahu alaihi wasallama abin ba ku umarci mutane da imani da annabi ba tun da dai watan sauna anfusakum مم.
ko da mutum ka ce masa ya ya je ya aikata aiki mai kyau مم.
kai ko ba ka yi مم.
to me amfanin faɗa masa مم.
to ba za a rubuta maka ladan ka umarci wani yayi mai kyau ba مم.
saboda me yasa kai ma baka aikata ba مم.
to ake kai din ka fara aikatawa kafin ka umarci wani shi kuma ya aikata مم.
watan sauna an fusa sai ku bar kanku tarrukuna ha ku bar kawunan ku fala tamuruna ha ba za ku umarce su su su bi annabin ba amma kuma ku jewa wani ya bi مم.
wa antum talluna alkitaba alhali kuma kuna karanta littafin naku at-taurata kuna karanta at-taura wa fiha al-wa'idu ala mukhalafati al-qawli al-amala kuma kun sani ba cikin littafin naku duk wanda ya sa maganarsa ta saba da aikin sa ah, laifi ne babba مم.
kuma azaba ne مم.
Ah, ah, kabura maktan an taqulu ala allahi ma la ta'lamun مم.
Ah, abinda mutum shine munafurci مم.
duk wanda aka ce masa munafiki Mm.
wanda harkinsa yake bambanta da zuciyarsa نعم abinda zuciyar ta budurta kafirci abinda harshe zai bayyana musulunci to wannan shine munafiki shi yasa saboda munin su shi yana cikin jama'a yana cikin al'ummar musulmi har ma da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wamlul alaihim wa ma'awahum jahannam wa bisal masir ya kai annabi ka yaɗi kafirai ka yaɗi munafikai sai yana yaƙin kafirai bai taɓa yaƙin munafukai ba suka ce ya rasulullah to ai ba ka yaƙin munafukai ya ce ai waɗannan mutane kafirai ba san ba ma tare ba dani suke muna sallah tare muna azumi tare muna zuwa yaƙi tare to kaga su sun ɗauka namu ne to yanzu idan muka fara yaƙin su ba sai kafirai su ce ai yanzu muna yaƙin junan mu ba to shi yasa annabi bai taɓa ɗaura yaƙi ya yaƙe su ba haka ya bar su kowane munafiki ya gama rayuwarsa in ya mutu zai je ya haɗu da Allah. Wa an kun kallon alkitaba, kuna karanta littafin attaura kuma a cikinsa akwai narko ko kuma azaba akan mutum maganarsa ta saba da aikinsa. Afala ta giluna, shin ko Yahudawa ba za ku hankalta ba, ku fahimci so a fi'ilikum mummunan aikin da kuke aikatawa fatar ji'una ku daina? Ya kamata duk wanda ya san abin da yake ba daidai ba ne, ɗan da mutum ya fahimta to ya dawo ya yi daidai ɗin wasta'inu yau lokaci ya masha Allah alhamdulillah alhamdulillah alilmu indallah alilmu indallah
masu bukatar addu'o'i ne oh babu na'am na'am ba ba tambaya ko na'am sai masu addu'o'i to alhamdulillah alhamdulillah muna marafan dokta sanda zuwa karka da zuwa alhamdulillah أهلا وسهلا كاسر مرحبا yan walaya
alhamdulillah muna da manya-manyan baƙi kamar yadda ake gani halawa salat kaifan alhamdulillah marhaba marhaba marhaba alhamdulillah kamar yadda ake gani muna da manyan baƙi akwai ga wannan wanda ya taso yanzu sharifi ne daga murtaniya ya kawo ya zo ne ta'aziyyar khalifan mu khalifan shi manzo Allah ya kara masa rahama ya zo ya yi mana ta'aziyya to shine da yake lokaci ne na azumi ba zai yi ashe za a yi wazifa da shi ba lokaci wazifa ba lokaci yawanci da yamma da an gama wazifa kowa zai tafi kuma sai muka ga zikirin juma'a amma idan aka yi zikirin juma'a buɗe baki za a shiga to shi ne sai ya ce to zai kawo mana ziyara lokacin tafsir sai mu mu zauna da shi a nan to ga shi nan a gabanmu sannan kuma ga jagoranmu dokta bello bala shinka wanda kowa ya sani to shi kam shi ne ma duk aikinsa ne nan in ka ga masallacin nan to aikinsa ne ko ba shi kaɗai ne aikin nasa ba yana da irin su ba iyaka sai dai kawai mu ce Allah ya karɓa masa duk ayyukansa da yake masu kyau ɗin nan Allah kuwa ya yafe masa duk kurakuransa, Allah ya shirya masa zuri'arsa, Allah ya ɗaukake shi, Allah ya biya dukkan bukatunsa, duk abin da yake tsoro Allah ya kawar masa da shi, duk abin da yake bukata na alheri Allah ya tabbatar masa, duk abin da yake nema wajen Allah in alheri ne Allah ya tabbatar da shi, in ko ba alheri ba ne Allah ya canja shi ya mayar masa ya ba shi alheri, wannan ita ce addu'ar da za mu yi masa, ba abin da za mu shi alhamdulillah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka gina masallaci ko da kaman ɗakin tsuntsu walau ƙafsa ɗa'iri ko ɗakin kaman ɗakin tsuntsu faɗin masallacin kaga shiga mutum bai zai iya shiga ma shi iya sallah ba amma in ka gina shi Allah zai gina maka gida a aljanna to balle kuma masallatan da yawa ya giggina sannan in ka gina masallaci to wannan masallacin duk wanda ya shiga wata ibada sallah aka yi karatun qur'ani aka yi a'a tasbihi aka yi zikiri aka yi salati aka yi duk abin da aka yi a cikin masallacin duk wanda ya daga ran da aka gina wannan masallacin aka fara ibada a ciki har ran da masallacin aka canja shi duk wanda ya salla a ciki sai Allah ya ba wanda ya gina masallacin kwatan kwashin ladan da ya ba mai sallah ko Allah ba zai rage masa ba zai rage mai sallan ba haka in kai ibada kowace iri ma Allah zai baka zai ba wa wanda ya gina masallacin wannan ladan saboda haka muna masa murna wannan daga Allah ne domin shi ma bayinsa ba ne Allah ne ya kaddare shi ya yi ta ayyukan alheri yau muna masa fatan Allah ya tsawaita rayuwarsa Allah ya sa ya yi ta ayyukan alheri Allah kuma ya karɓa masa Allah ya karɓa masa za mu saurari shi bakon namu mai yiwuwa akwai kalmomin da zai gaya mana shi na murtaniya sai mu ala نعم نجد الكلمات نعم نعم نعم نعم eh na ce to wani akwai son ya faɗa sai mu walau ƙalilin maulana na na na Na'am. Ya yi mana sallama ya yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Ya yi wa alayin annabi da sahabbansa da mabiyansu har zuwa ranar tashin kiyama.
أما بعد إخواني Eh, Bayan haka ya ce ya ku jan uwana السلام عليكم ورحمة الله تعالى yana وبركاته sallama gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وبعد فإنا جئنا إليكم من بلاد بعيدة Na'am.
لزيارتكم نعم.
ولتعزيتكم بإخواننا في الله Na'am.
الأخ خليفة من جوز ya ce ya fito daga nesa mun san murtaniya ba nan take ba eh gaskiya kasashe ne da yawa za a tsallaka kasa in ma ta Nijar ne zaka bi zaka tsallaka Nijar ka tsallaka Burkina Faso Mali ka shiga Senegal ka wuce Senegal sannan ka je Mauritania kaga ai da nisa ya ce ya taho daga nesa saboda ya zo ya ziyarce mu sannan ya zo ya yi mana ta'aziyyar rasuwar khalifan mu Allah ya jaddada masa rahama وهذا شهر عظيم أيضا شهر مبارك شهر رمضان yace kuma Allah ya kawo shi a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan ya same mu a cikin wannan wat- wata mai albarka حضرنا في زاويتكم هذا ومسجدكم هذا وحضرنا مجلس العلم وتفسير كتاب الله تعالى yace ya zo ya same mu kuma a wannan zawiya a wannan masallaci kuma ya same mu muna karanta littafin Allah eh, duka dai wannan ni'imomi ne na Allah muna godiya لذلك نتوسل إلى الله تبارك وتعالى ببركة هذا الشهر العظيم na'am الذي أوله مغفرة ووسطه رحمة وآخره تكون من النار amin yace yana roƙon Allah albarkan wannan wata mai albarka Allah ya karbi ibadunmu Allah kuma ya yafe mana kurakuranmu duk ayyukan da muka yi Allah ya sa karbabu ne Allah kuma ya yi mana gafara ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من جميع المسلمين وأحياهم من أتقائه هذا الشهر العظيم na'am yace ah, wa- ah, musulmi suna da abubuwa muhimmai a wannan wata mai albarka shine muhimman abubuwan sune ibada yawaita ibada wa Allah shine babban abin da musulmai za su suke samu a cikin wannan wata mai albarka
جزاكم الله خير malam ونقول آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين na'am sai Allah ya saka mana da alheri kuma yana wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala
شكرا na alhamdulillah to alhamdulillah ah, ko- mu dai godiya da muke wa Allah kullum Allah in zai kawo mana yakan zaɓi zaɓaɓɓunsa wanda wani in ka ganci wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaisa da sayyidina Aliyu sai ce masa ya Ali wanda ya gaisa da yanzu muna gaisa da kai da wanda ya gaisa da kai da wanda ya gaisa da wanda ya gaisa da kai sai da annabi ce har hawa goma sha biyu duk Allah zai gafarta musu to shine amfanin samun irin waɗannan bayin Allah su zo mu gansu mu amfana da su ko su yi magana ko ba su yi ba ko su yi wa'azi ko ba su yi ba to kasancewansu a cikin mu to babban alheri ne saboda ko ba komai sharifi ji- jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallam jiko jika manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to jinin annabi kuma sallallahu alaihi wasallam duk inda yake daraja yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar tashin kiyama duk wata dangantaka za ta katse duk wani jini zai yanke yace sai dangantaka ta da jini na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to saboda haka waɗannan jikokin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama suke kawo mana ziyara kuma daga gurare ma- masu nesa wanda in mu ne ya kamata mu je mu same su mu ziyarce su mu je mu gansu mu yi mu- ah, mu yi mu yi musu hi- mu yi musu hidima ba amma Allah da ikonsa dama da yake an ce ah, alheri arziki kashi biyu ne rizqun ya'tika wa rizqun tati ilayhi akwai arzikin da kai zaka je ka nemo sai ka samu akwai arzikin da zai zo ya same ka har gida sai wannan arzikin shine wanda ya zo ya same ka har gida ba tare da sai ka tashi ka je ka nema ba to alhamdulillah muna marabtan ahlul baiti muna godiya na shukran shukran lakum jazakumullahu ahsanal jaza Eh, alhamdulillah jazakumullahu khairan شكرا لكم شكرا لكم نعم نعم ايه ورد ان شاء الله آه، أهلا وسهلا هذا هو الذي بنى هذا المسجد في الآن هذا هذا نعم هذا نعم نعم هو الذي بنى هذا المسجد الآن والآن على العمل آه، وما تم العمل نعم نعم yace yana muku murna da wannan aiki lada mai girma ne wajen Allah a manzalar sallama yana cewa duk wanda ya gina masallaci to saboda Allah Allah kuma zai gina masa gida a aljanna alhamdulillah ya ce gida yanzu wannan gida gidan Allah ka gina saboda haka bayan rayuwa zaka je ka tadda abinda ka gina din zaka je ka samu ayyukan wani dakunan da Allah ya gina maka kai kuma mutum sai ya ga ƙarar rayuwarsa a lokacin ma zai je ya samu wannan alheri sai wannan ita ce ake ce mata sadaka za- sadaka jariya ma'ana sadaka mai gudana wanda ba ta yankewa irin su ne manzo Allah sallama ya ce idan mutum ya mutu abu duk ayyukansa sun tsaya sai abu uku akwai irin wannan ka gina masallaci ka do- ka ka tona bohol ka dasa bishiya ko kuma ka gina gida ka ajiye mutane da irin wannan to shi har masallaci in masallaci ne wannan kawai- wannan misali irin wannan masallaci yanzu haka masallaci ne ka gina shi ana ta ibada a ciki to ko mutum ya mutu kullum sai an kai masaladan masu ibada a ciki to saboda haka ah, eh, sharu ya ce yana murna yana maka kuma barka da samun wannan dama Ina- Amin. Yace yana roƙon Allah, Allah ya saka maka da alheri, Allah ya ƙara maka arziki, Allah ya ƙara maka albarka, Allah kuma ya albarkaci zuriyarka. Allah ya yawaita irin ku a cikin musulunci. Eh Allah ya yawaita mana irin su a cikin musulunci masu tsayawa su yi ta musulunci aiki. Na'am. Na'am. ya ce gina ɗakin Allah gina makaranta ya ce wannan duka abu ne mai girman gaske wanda yake da lada da yawa wajen Allah na'am na'am nad'u lahu du'a na'am fad- fad'u la amin za a yi muku addu'a amin amin amin آمين Alhamdulillah. Tun da Allah ya bamu wannan dama, da za mu yi amfani da wannan dama, kuma za mu so shi Dr. Bara Bello ya ɗan mana kalmomi dai, ko kaɗan. da suke da yanzu dai ala kulli halin ya zo ko- kowa ya ganshi wanda da yake jinsa yanzu ya ganshi wannan masallacin da kuke gani bana nan ma ni bana ma kasar kawai sai aka ce mini ya zo ya ce zai fara aiki shikenan na ce to shikenan sai suka ce to ai gashi bana nan na ce su nemo khalifan shehu manzo aka nemo khalifan shehu manzo da shi aka zo aka zana masallacin to kaga shi khalifa Allah da ikon sa bai bai kaddara Allah bai kaddara za mu bude masallacin da shi ba amma shi khalifa da bakin sa ya gaya min yace da ya yi- da ya samu dama an sallame shi ya koma gida yace ran da aka sallame shi inda ya samu dama ba zai koma gida ba sai ya je ya gode wa tinka yace ai wannan ba wai ya gina wa Ibrahim Gajali bane a'a ya gina wa dukkan batijjane ne Eh, ya gina wa kuma dukkan mu- ya gina wa kuma dukkan musulmi ne Eh, ya gina aikin alheri ne da wanda ba shi da iyaka ga Allah ya saka masa da alheri kuma ina jin ya- nan gaba kadan zai tafiya zai tafi kasa mai tsarki Allah ya kai mana shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya duk ibadun da aka yi a can Allah ya karbe su da ibadun da muke yi a nan Allah ya karbe su Allah ya karba mana dukkan ayyukan mu Allah kuma ya ya ya tallafa mana Allah ya tallafa wa kasar mu halin da ake ciki a kasar nan na wahalhalu da matsin rayuwa Allah ya ɗauke Allah ya mana maganin su albarka manzo Allah sallama albarka wannan wata mai albarka muna tawassuli da watan Ramadana mu yi ta addu'a duk wanda ya ibada in ya gama ya roƙa wa Najeriya Najeriya tana buƙatar addu'a mu yi ta mata addu'a abubuwan nan Allah ne ya kawo ko da yake mu muke jawa ma dai Allah ne ya kawo shi kuma Allah shi ake komawa duk abin da ya kawo in aka koma gare shi shi kuma shine mai daukewa to saboda haka Allah ya dauke mana Allah ya dauke mana Allah ya dawo da kwanciyar hankali Allah ya dawo da arziki Allah ya dawo da wadata Allah ya dawo da kowa da ni'ima da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya biya kowa bukatarsa alhamdulillah mun ribatu da manyan baki kamar yadda muka gani to alhamdulillah ina ganin an yi hadiya sai to ayi dai saboda kanmu za mu yi wa eh ni da abin da ke cikin aljihun na ba yawa to alhamdulillah eh wato wayannan bayin Allah da muke gani haka Allah yake turo su yake kawo mana su in ka ganshi dai kai da kanka baka ga talaka ba in ka ga kayan jikinsa ba za ka sai wannan ta kayan talaka ne ba bai zo neman wani ba wajen mu ba ya zo ya ziyarce mu ne don Allah amma shi al'adun dan adam in ka shirya abunka ka ba wani to ka rai ta abokin dukiya ne dama dukiya ita almalu shaqiqun nafsi ita dukiya yar uwar rai ce duk inda ka tura dukiyar ka ranka kuma zai je wajen to saboda ka kai kuma in ka faranta musu rai Allah ne zai biya ka saboda ka farantawa a jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shi bayan wannan jinin shi sharifi ne na ɗaya kenan na biyu malami hafizin qur'ani ne na uku malamin addinin musulunci ne ta kowane bangare duk abin da ake nema na karatu sun ya gama da shi to kaga ka hidimta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wanda ya girmama masa mai ilimi ya girmama ni wanda ya girmama ni ya girmama Allah saboda haka suna da matsayi da yawa a wajen Allah saboda haka alhamdulillah mu dama bukatar mu mu samu su yi mana addu'a kuma alhamdulillah mun samu sun zo din kuma sun yi addu'a ce to muna da yawa dai shi a Dr. Bala Bello ya zo da tawaga da yawa ma wanda suka rekoshi shi ma dai a sharif albaiti shi ma ya zo da tawaga saboda haka yau dai muna cike da baƙi ko baƙi na albarka baƙin da ake buƙata baƙi da ake nema dama irin waɗannan ake so ko da yaushe mutum ya zauna da su in ka zauna Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqina ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku zauna da mutanen kirki to saboda haka alhamdulillah muna wa Allah godiya alhamdulillah na'am ko da kullum ba su Naam, jambo la Naam. Oh. Anko. Naam, oh. Naam. Naam. Oh, ala gobe insha Allah sharifin nan zai zai tafi, zai juya kuma daga karfe 9 zuwa 10 dai a lokacin zai zai insha Allah zai shirya sai ya kama hanya. Allah kai shi lafiya, Allah kiyaye hanya, Allah sa ta da gidansa lafiya, yadda ya bar mu lafiya mu kuma Allah ya sa har ya sake dawa ya sami mu lafiya, albarka annabi sallama Allah ya albarkace mu abinda muka samu na ganinsa da zama da shi alheri ne babba, to Allah ya yinnin mana wannan alheri. Alhamdulillah. الحمد لله نعم wanda kan ya yi in sami da yawon da shirin yanka aka shi kenan da alhamdulillah Allah ya saka da dare muna godiya to alhamdulillah yan uwa ba tare da wani da bata lokaci ba muna godiya shi Dr. Bala Bello za su tafi insha Allah za su tafi umra Allah ta mana su lafiya da mana da su lafiya su wanda suka tafi Allah ya kai su lafiya da wanda su lafiya duk ayyukan da ake na ibada Allah ya karbe su Allah ya karba mana ayyukan mu gaba daya Allah ya samu cikin wanda yake yantawa cikin wannan wata Allah ya mana albarka Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira duk abin da ake bukata Allah ya ba mu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare mu da lafiya Allah ya ba mu ikon bin su a cikin lafiyar alhamdulillah alhamdulillah yanzu tunda muna da baki da yawa a takaice dai shi sharif shi zai mana addu'a amma sai sai imamu salisu imamu to du'a je ne kamin mari haje in ce ba warna in du'a eh tunda wannan wa ta'ala alhamdulillah na'am kun be jogi hajiyar da Darum. Asal. Naam. Naam. Doa. Nuriz doa. Doa. Amin. Amin.